أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta 19 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda shi ya yi daidai da sha tara ga watan uku na wannan shekara ta alibu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratun nisa za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da tara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
بسم الله الرحمن الرحيم آه Allah maɗaukakin sarki a aya ko ayoyin da suka gabaci wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ƙarairayi da kafirai suke yi yahudawa da nasara akan annabi isa alaihi salam su yahudawa gaba ɗaya ma ba su yarda da annabi isa ba alaihi salam su sharri suke masa ƙazafi suke masa da shi da mahaifiyarsa la'anar Allah ta tabbata a kansu saboda yana cikin laifin da suka yi wa Allah na yi wa annabi isa da mahaifiyarsa ƙazafi su kuma nasara laifin da suka wa Allah shine rikon annabi isa a matsayin Allah wasu wasu suka rike shi a matsayin ɗan Allah wasu suka rike suka ce alloli ne guda uku duka waɗannan kowanne daga cikinsu kafirci ne allah maɗaukakin sarki ya gaya mana abin da ya faru musulmi ya san me ya faru akan annabi isa ba a kashe annabi isa ba ba a giciye annabi isa ba a allah ya ɗauke shi ne allah ya ɗauki annabi isa zuwa sama kuma zai dawo shi yasa jiya nake cewa za mu zo kan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa zai dawo kuma za mu tsaya mu karanta su to Allah maɗaukacin sarki sai ya ce wa in min ahalil kitab babu wani daga cikin ahalil kitabi ya ba yahude ko ba na tare illa la yuminan nabihi qabla mautihi face tabbas sai ya yi imani da annabi isa kafin ya mutu to malumar tafsiri suna da fassara wato da yawa akan wannan cewa layumi nan nabi wasu sun ce wanda yake shine mafi shahara cewa babu wani wanda zai mutu cikin ba yahudi ko yahudawa ko nasara face idan za su mutu suka ga mala'ikan mutuwa sai ya tambaye su dangane da annabi isa kuma sai sun ce a lokacin sun shaida annabi isa dan Allah ne annabi isa dan Allah annabin Allah ne ba dan Allah ba ne annabi isa yana daga cikin annabawan Allah Allah ya aiko shi ne kaga wannan shaida inda a duniya suka yi da zai musu amfani da sun zama musulmi amma wannan shaidar ba ta da amfani kamar mutum ne idan ya zo irin imanin fir'aunin bai da wani rana wasu maluma suka ce shi ne ma'anar ayar duk za su yi imani amma su sun ga mutuwa to kaga wannan imani ba zai musu amfani ba wasu suka ce a'a waɗanda suke zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahalin kitab ne Allah zai ba su dama su yi imani irin su najashi wanda su sun musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a wa in min ahalin kitab illa la yuminan nabi a'a idan annabi Isa ya dawo ne idan annabi Isa ya dawo to duk kiristoci za su imani cewa annabin Allah ne za su gane ba dan Allah ba ne duk za su imani a lokaci to wallahu alam kowanne ne a ciki dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana zai dawo kuma ya gaya mana yadda zai dawo har inda zai dawo har lokacin da zai dawo har abin da zai yi idan ya dawo annabi isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce kuma yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranar tashin alkiyama annabi Isa zai ba da shaida akan cewa sun imani wato bayan sun imani da shi na
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
bari mu so makaranta hadisan da nake faɗi hadisai ne dukansu kusan sahihai hadisai kuma mutawatiran hadisai wato hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدأ الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها وانا حديثي وانا إمام البخاري يروي توشد إمام مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse muku da wanda raina ke hannunsa shine Allah yace an kusa annabi Isa dan Maryam ya sauko an kusa annabi Isa dan Maryam ya sauko a cikin ku yana mai hukunci da adalci sana a lokacin shi da kanshi zai kakkarya gumaka zai kakkarya mai jiya aka ce sunan cross wani ya gaya min da wasa na giciye zai kakkarye giciye sa'annan zai kashe aladu sa'annan zai sanya jizya a lokacin ne dukiya za ta dinga yawo ba a karba kun san kan akwai sauran lokaci ko lokacin da ake yawo da kudi ana neman mai karba babu kowa yana abin nan yana da kuɗi to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin nan sujada ɗaya za ta zamo mutum ya samu ya yi sujada sau ɗaya ya fi masa a bashi duniya da abin da ke cikinta abin goya yake cewa ikira in shi'tum wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida bayan ya faɗi wannan hadisi sai ce ku karanta idan kuka so wannan ayar da muka karanta cewa babu wani a cikin ahlul kitab face zai imani da annabi Isa kafin mutuwarsa kuma ranar tashin alkiyama zai zamo musu shaida hadisi na biyu shi ma daga Abi Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم وانا حديثي وانا أكثامو دقى أبي هريرة حروا يوم يكي شواء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي manzan Allah ya rantsuwa ya ce wallahi isa ɗan maryam zai sauka a wani waje da ake kiran shi hajjin rauha a nan zai ihramin aikin haji wato isa ɗan maryam zai zo har zai aikin haji ko kuma zai aikin haji da umra ai kaga abun akwai a lokacin akwai lokaci zai aikin haji da umra annabi isa dan maryam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wajen yana nan idan kana kan hanya a signboard za ka ga sunan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daidai wajen da annabi isa zai sauka a saudi arabia wato a nan ne zai ihraminsa na aikin haji sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yaya za ku yi idan annabi isa ya sauko a cikinku alhalin akwai limami a cikinku wato lokacin da zai sauko an yi komai za a yi sallar asuba za a yi sallan asuba har an yi ikama har an yi ikama liman ya rage kabbara sai annabi isa ya sauko idan limamin ya ganshi sai ya ce wa annabi isa bismillah wato shi ya ja sallah dan ya san shi annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ji ya ga mana siffar annabi isa da yadda zai sauko sai annabi isa ya ce a kai aka yi wa ikama kai kai sallah sai ya bi shi sallah sai ya bi shi sallah wa ana aida anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal al anbiya ikhwatu li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid wa inni awla an-nasi bi'isa ibn maryam li'annahu lam yakun nabiyyun bayni wa baynahu wa innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrati wal bayad alayhi thawbani ممسران كأن رأسه يقدر إن لم يصبه بلل فيدق السليم ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها, كلها, كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تدرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون وانا حديثنا نا إمام بخاري هروي إمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كي تيوا su annabawa gabaki ɗayansu wato ‘yan uba ne’ ‘yan uba ne, wato, kamar ‘yan uba, ai an san ‘yan uba, babansu ɗaya, amma babansu kowa daban-daban. Mai annabi sallasa da ke bi da wannan addininsu ɗaya ne, duk annabawan Allah addininsu musulunci shi ne uban, amma shari'a su ta sha bamban, shari'a su kowanne wani Allah ya ce a yi kaza a zamanin shi wani Allah ya ce a daina yi wani Allah ya ce hakanan hukunce-hukunce da haka shari'a su ta sha bamban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ni na fi cancanta da isa ɗan maryamu ya ce saboda babu wani annabi tsakanina da shi kun san daga duk annaban Allah da Allah maɗaukacin sarki ya aiko tun daga kan annabi Nuhu ko kace da kan annabi Adamu har annabin ƙarshe wanda ya zo daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Isa tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai shekara 500 da doriya amma babu wani annabi tsakanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na fi cancanta da shi dan daga ni sai shi wajen aikowa yace kuma zai sako kuma in kun ganshi ku gane shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku gane shi yace zai sako fuskar shi tana round fuskar shi haka round ce yace kuma shi ba fari bane shi ba ba ba, ba ja bane tsakanin fari da ja yake wato irin wannan wanda ya san yadda ake sifata turawa na yadda suke wato bai fari kalba da yi kuma jajawar ba haka yake a tsakatsakiya maza Allah sallasa da ce kansa duk kowane lokaci za ka ga kamar ya yi wanka kamar ruwa na ɗiga a kan shi ko da ruwa bai taɓa shi ba hakanan kan annabi isa alaihissalam yake ya ce in ya zo zai kakkarya wato gice ya kakkashe aladu ya sanya jizya ya kuma yi da'awa ya kira mutane zuwa ga musulunci ya kira mutane zuwa ga musulunci sa'annan Allah a zamaninsa zai hana duk duk duk waɗannan addinai na ƙarya Allah maɗaukakin sarki zai rushe su a zamaninsa ya sa'annan Allah maɗaukakin sarki a zamanin annabi Isa ne zai kashe dujal dujal zai bayyana annabi Isa na nan annabi Isa zai zai samu dujal kuma shi zai kashe shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a samu aminci a bayan ƙasa wato za a yi wata rayuwa mai daɗi a cikin a bayan ƙasa wace irin rayuwa za a yi yace saboda zaman lafiya har za a wayi gari da zakuna da raƙuma suna waje ɗaya suna kiwo za a wayi gari da damusa da shanu suna kiwo a waje ɗaya ai ka sa akwai zaman lafiya ko za a waye gari kuraye da awaki suna kiwo a waje daya za a waye gari yara na wasa da maciji baya taba su saboda zaman lafiya zai yi wannan rayuwa zai zauna har shekara arba'in kuma bayan ya yi shekara arba'in din nan shi yasa daman can Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi yana da shekara talatin da uku kaga in ka haɗa da shekara arba'in ya zama yana da shekara nawa saba'in da uku ya zai zo ya ƙara wannan shekarun nasa shekara arba'in zai yi sa'annan zai rasu sa'annan musulmai za su yi masa sallah shi annabi isa alaihi salam in tsaya haka ko in ci gaba to وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابك فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تسافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفن لا لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيوت إذ ارتاح فيهم الشيطان إن المسيء قد خلفكم في أهلكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيؤمهم فإذا رأوه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته har wayo hadisi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi yace cewa ba za a yi tashin alkiyama ba har sai turawa rumawa ko ba su ne turawa ba sai turawa sun haɗu a wani waje da ake kiran shi a amaq ko wani waje da ake ce shi dabik za su fito da rundina sai wata rundina daga madina madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su fito a lokacin su ne zaɓaɓɓun mutayen Allah a bayan ƙasa sai su yi sahu tare da rumawa sai su rumawa su ce a'a ku bar mu mu yaƙi waɗanda suka musulunta ƴan uwanmu turawa da suka musulunta kusan turana ta musulunta wanda ya san tarihin turai ɓoyewa ma suke yi wallahi da faransa da ingila da amerika allah kaɗai ya san masu musulunta a kullum ba sa san aji magana amma musulunta suke tsayi eh kuma duk alamu ne na cewa lokaci ya taho lokaci ya zo ƙarshe da aka yi ce eh sai tura su ce su ba su izini su kashe su yaƙi ‘yan uwansu wato ba su ba ruwansu da su sai ce a ‘yan uwanmu ne sai dai ku yi har tare da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai yaƙi ya barki in ya za a rusa kashi uku daga cikin wannan runduna su wannan Allah ba zai musu gafara ba har abada sa'annan za a kashe wasu daga ciki kashi uku yace su kuma su ne manyan shahidai a wajen Allah yace sa'annan kashi ukun Allah zai ba su nasara har za su bude Constantinople sa'annan lokacin da suka ma sani ganima ana raban ganima sun ma rataye kayan faɗansu sai kawai sai su ji shaidan ya ƙwalla ihu yana sanarwa cewa fa ga ga dujan ya bayyana yace amma ƙarya yake ƙarya yake a wannan lokacin sai su tafi neman dujal din har sai sun je ƙasar Sham idan suka je kawai sai ya zama wato suna shirin shirin yaƙi kenan sai lokacin sallah yayi an yi sallah an yi sahun sallah a lokacin sai annabi Isa ya sauko annabi Isa ya sauko idan abokin gaban Allah ya ga annabi Isa shine dujal shi da kanshi zai zagwanye kamar yadda gishiri yake zagwanyewa a cikin ruwa yace ko da ma bai taba shi ba amma haka zai bi shi da kansa ya kashe shi haka zai bi shi ya kashe shi har ma ya nuna wa mutane jinin dujar a jikin wato makaminsa وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله عن سامو حديثي دقا آه abdullahi dan umar yadda Allah su kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi za ku yaki yahudawa yahudawa kuma za ku kashe su har sai dutse dutse ya ya ya ce yayi magana ya ce wa musulmi cewa ga ba yahudi anan baya na zo ka kashe shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا القرقد فانه من شجر اليهود annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a tashi alkiyama ba har sai musulmai sun yaki yahudawa wato musulmai kuma za su yi nasara a kansu har za su dinga ɓuya da yahuda ya ɓuya a bayan dutse da bayan bishiya sai dutse da bishiya su yi magana su ce musulmi gashi nan a bayana ya ɓuya annabi sallallahu sallama ya ce babu bishiyar da ba za ta yi magana ba in ba yahuda ya ɓuya a bayanta sai bishiyar garkan ban san sunanta da hausa ba wata bishiya ce mai kaya ita ce kadai an ce yanzu an ce kunji na ce an ce ko yau ai an san an ce da hausa amma haka aka gaya mu cewa yanzu wannan bishiya ita ce ake ado da ita a cikin isra'ila ita suke sawa yadda ka san bishiyu na gayi a tsakiyar titi don sun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a jikinta ne idan su suka ɓuya kawai za su iya ɓuya an ce suna nan suna ta shuka ta kasan da yawa muna ganin su kamar ba san addininmu ba kuma wallahi da yawa sun fi mu da yawa musulmi sanin musulunci sanin musulunci sanin mai alkur'ani yake faɗa sanin mai ake shirin yi sanin mai za a yi da yawa sun sani to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sai wannan bishiya kare وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في دائفة النخل فلما رهنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فكفرت فيه ورفعت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج فيكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله, والله, والله آه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قد عينه دافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قدل من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله فما لبسه في العرب قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله وذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا فاقدروا له قدرا قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالجيس استدبر استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيعمر السماء فتمدر والأرض فتنبت فتروه عليهم سارحتهم أدول ما كان ذرا وأسبغه دروعا وأمده خوافرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر عليه بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعيس النهل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ويقدعه جزلتين رمية الجرد ثم يدعوه فيقبل ويتحلل ووجهه يضحك وبيننا فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهر مهرودتين وادئا كفيه على أجنحة ملكين إذا دأ دأ رأسه قدرا وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ولا يهل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي درفه فيدلبه حتى يدركه بباب لج فيقتله ثم يأتي عيسى قوما قد عصمهم الله منه فيمسه عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى إني قد خرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الدور فيبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل هدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة دبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لآدهم خيرا من مئة دينار لآدكم اليوم فيرقب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النقف وأصحابه في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يعبد نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موجع شبر إلا ملعه زهمهم ونتمهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله ديرا كأناك البخت فتحملهم فتدردهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مدرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك آه وردي بركتك ويومئذ تأكل العصابة من الروما آه ويستذلون بكح آه بكهدها ويبارك الله ويبارك الله في الرسل في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريعا طيبة فتأخذ آه فتأخذهم تحت عبادهم فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الكمر فعليهم تقوم الساعة amma dai a nan zan tsaya ba zan ci gaba ko? eh saboda mun dawo hadisin da suna da tsawo amma dai don kaji ne ka gamsu cewa da annabi isa zai dawo eh wataƙila daga yau duk wanda ya ce ma ba zai dawo ba za ka cewa zai dawo to na wani hadisi an da aka samo shi daga daga nawas dan sab'an yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi sai mana maganar dujal yace abin ya daga mana hankali sai duk muka ji tsoro yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke mana maganar sai ka ce yana bayan zai zai hawo zai iso ne ya iso ma kawai ya shigo gari ya rage masa kaman ka ce yana cikin gonakin dabino shi dujal din yanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga murya ya saukar duk muka tsorata ya ce wa shagari da muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga alamun tsoro a cikin fuskanmu cewa lalle abin da aka gaya mana na maganar dujar mun tsorat annabi da kai sallah sai ya ce mana me ya same ku ne sai suka ce ya rasulullah kai jiyan nan maganar dujar da ka mana abin ya daga mana hankali sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu ni fa ba fa dujar nake ji muku tsoro ba ba wai dujar nake ji muku tsoro ba ya ce in dujar ya fito ina nan ni zan muku maganin sa wato ba ku da matsala sallallahu alaihi wasallam in dai ya zo ina nan to ni ne zan muku magani sa amma in ba na nan to kowa fa sai ya ta kai shi ya ce Allah kuma shi ne zai zama wakili na kan kowane musulmi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saurayi ne zai fito yana da ido ɗaya idan shi ɗaya wato akwai ramin ido amma babu ɗan ido a ciki na haka zai fito shi shi dujal ya ce har ya yi kama da wani wanda ake kiran shi abdul'uzza bin kadan ya ce ya sun yi kama da shi ya ce wanda duk ya same shi a cikinku ya karanta masa farkon suratul kahabi suratul kahabi ya ce zai fito wato tsakanin wato iraq na? da ok tana zika masa magana zai ce da jawo a ne nake faɗa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dujal ne nake nake ji muku tsoro ba ya ce abinda na ji muku tsoro wato ya fi maganan dujal in dujal ya fito ina nan ya ce zan muku maganinsa ya ce amma idan ba na nan sai kowannen ku shi zai wa kan shi abinda zai har annabi sallallahu alaihi ya ce mutum ya karanta farkon suratul kahfi ya faɗi inda zai fito ya ce haka zai fito yana watsa barna a bayan ƙasa ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ku tabbata ko dujal ya bayyana ku samu nutsuwa kaga rukon ka da addini shi kawai shi zai ma maganin dujal eh ka zama ka rike musulunci baka yi sako sako da shi ba sai muka ce ya rasulullah in yin dujal ya bayyana zai dade ne a duniya sai sai suka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kwana 40 kawai zai amma fa kwana kwanan da zai yi kwana ɗaya da zai yi ta kai tsawon shekara kwana ɗaya ne zai amma tsawonta ya kai kwana ɗari uku da sittin ya ce kwana na biyu kuma ya kai kwana talatin tsawonsa kwana na uku ya kai kwana bakwai sati ya ce amma sauran kwanakin kawai za su zama wato daidai da sauran kwanakin shine har ma saboda kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da damuwa kamar sallah da suka ji wannan sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ya rasulullah wannan kwana da zai kwana ɗau tsawonsa kamar shekara ya rami da salloli kaga idan idan idan sallah dai a rana ɗaya so biyar ake yi kaga idan aka ce sallar rana ɗaya za ku yi a wannan lokacin ina ji in an yi maka yi asuba sai an bayan wata kamar uku hudu ko a zuwa yi azahar a yi wata biyu a zuwa yi na la'asar a yi wata biyu a zuwa yi magariba a yi wata biyu misali da manzo Allah ya bar su amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku kaddara lokaci haga agogo inda zai aiki kenan kenan za a wayi gari a wannan lokacin ana ta azhar cikin dare ana ta la'asar cikin dare kamar yadda za a wayi gari ana ta asuba ana ta magariba ana ta isha da rana eh saboda kawai lokaci za a ringa duba mun san cewa tsakanin asuba da azhar awa kaza ne da haka awan na yi kawai karo mu da sai mu yi sallan amma mun ba ba ma nan ma ko kukuna nan an Allah da mun ba ba ma nan na ai duk yadda ka kai da san duniya in ka ji wasu abubuwa sai ka roki Allah ya sa baka wallahi duk yadda kake san duniyar nan saboda tashin hankali ne kawai damuwa ce eh kaga in ka samu ka kulle kabarin ka lafiya shikenan hmm ka kwanta abunka mala'ika ce ka yi kwanciya irin kwanciyar ango a ɗakin amaryarsa kaga shi ke nan duk matsala na an gama da kai to amma matsala ba shi ne ka je lahira ba daidai ba allah kiyaye allah tsare to shi ne sai annabi sallallahu alaihi ce ku kaddara lokaci suka ce to ya rasulullah tafiyar da zai yi dujar a bayan kasar nan yayi saurin sa yake yace ayyan da kasan kudan zuma kasan a duk duniya duk duniya ka gaya kowa wannan babu halittar da ta kai kudan zuma sauri ko jirgin sama bai kai kudan zuma sauri ka faɗa kanka tsaye idan kudan zuma zai yi sauri idan ɗan adam ba iya gani shi na nufin ba ka da idan da za ka gan shi zai zai wuce ta baki idan ka ba ka gan shi ba don ƙudan zuma ne aka tabbatar da yanzu arbe nawa arbe to ƙudan zuma ne yanzu yana son ya sha ruwa a maka zai sha in ya ji tafsirin nan sai sha ruwa a maka ko babbacewa zai gawai hanya direct zai ji shi ya tafi yana da tauri Allah ya mar gudu in zai gudu shi yasa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yanda ka san gudan zuma haka ne da lake tafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu garin da ba zai je ba a duniya ba garin da ba zai je ba gari biyu ne kade ba zai iya shiga ba makka da madina abuja wa Allah tuba ya zo ba sa ka cewa ba sai ya shiga na ikon ba ma ya buya ai ai gari biyun nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai biya samu malaiku da sun musu kabanya maka da madina malaiku za su kewaye su kuma zai je kokari ya shiga madina ba wannan hadisin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yace zai je yana so ya shiga madina amma sai ya samu malaiku sun hana shi ya rasa yadda zai har zai haƙura zai tafi sai ya samu sai wani saurayi zai yi tafiya daga garin madina sai ya fito sai duje da tsare shi tare da jama'a daman da jama'a yake tafiya ya ce masa to shi ne Allah ya ce Allah kuma Allah mai ido ɗaya a eh to ido ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani wa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne shi don gazawa Allah ya sa masa ido ɗayan bai isa ya canza ba amma haka yake kowane abin da ka gana ta one eye one eye ai dujal ne shirin dujal ne ai da kuka ga alaman vitamin A din nan na ba ku ga alaman vitamin A ba ido daya Allah ya sauke mm ai duk shine suna da abubuwa da yawa da suke shirin tarbansa tarbansa saboda sun san ya kusa isowa to wannan saurayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dujal yace masa shine Allah cewa ba Allah yace ya zaka yi nan gane kai ne Allah sai ya masa duk abubuwan da yake kun san Allah ya bashi iko sai ya ce wa sama ta yi ruwa sai ta yi sai ya ce kasa ta ta fitar da tsiro sai ta tsiro ta fitar sai ya kashe mutum sai ya ce tashi sai ya tashi abubuwa na khawarikul ada jarabawa ne ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda aka yi duniya tunda aka yi duniya yace babu fitina kaman duja yace tunda aka yi duniya saboda me shi wanda ma suke kabari ba su huta ba sau da yakan je kabari ya yi abin nan ya nuna mutum kama ya tasar da kakan shi in mutum yana dautin ya ce ina ne kabarin kakanka kakanka na bakwai ba sunan shi wa sai je ce wane sai kira sai ya kasa ya bude sai ya fito a idanka sai kuma ya ma magana ce aka bi shi fa shi wannan da haka fitina ce kawai duniya za ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan saurayin dujal zai zai yi duk abin da sai ya gama sai ya ce masa haba yanzu na gane ka kai ne dujal din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sai ya fusa da shi sai ya kama shi zai kashe shi sai ya yi ya kasa ya ce zai yanka shi Allah sai ya sa masa wani abu kamar tagulla a wuyansa yayi yayi yayi gashi an kewaye shi to yau ga wani mutum ya gagara Allah kenan ah to ai ma'ana shi kenan yayi yayi yayi yayi ya kasa sai ya ga cewa abin bai yi ba sai ya ce kawai wannan bari a jefa shi wuta haka sai ya yi majaujawa da shi sai ya wulli da shi mutane na ganin tafiyarsa ba sai inda ya tafi ba ya tafi kenan ya ce zai ce ce ya jefa shi wuta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi aljanna ya jefa shi ya ce yana cikin akbar nasi shahadatan inda rabbil alamin shi shi wannan saurayi yana cikin manyan wanda suka yi shahada a wannan lokaci to annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan bayan ya gaya musu lokacin yadda za su yi su yi sallah yace to sai dujale ya ta yawo yana sauri yadda kaman gudan zuma yana tafiya yace sai ya zo garin mutane sai ce shi ne Allah su imani da shi sai su imani sai ce to kwana kaza ba ku samu ruwa ba to sama yi musu ruwa gonakin ku sun bushe sai ka ga gonaki sun tashi sun yi yabanya awakinsu da ba sa aihuwa da tumakinsu da shanunsu sai ka ga kowace ta yi bulbul tana haihuwan yaya gari ya zama ya yi kore saboda sun yarda da dujal sai ya zo wani gari kuma ya ce su yi imani su ce ba za su imani da shi ba in ya tafi sai shanunsu su mutu awakinsu su mutu ruwan garinsu ya kafe duk talauci ya mamaye su jarabawa eh jarabawa to kaga kuwa a wannan zamanin ba sa aka ce ba wani yana kusa da garin ai zai yi hijira ya koma can garin na? ga gari mai kudi ga gari mai nan daɗi amma masu imani ko a jikinsu don sun san kawai jarrabawa ce na Allah maɗaukacin sarki da haka zai ci gaba da tafiya sai ya ce wa ƙasa dukiyar da ke cikin ki fitar da shi kun san ƙasar nan akwai dukiyoyi fa akwai dukiyoyi a ƙasa jama'a akwai kunus da an yi bayin Allah su in za su mutu ma suna da duniyayi sai su binne a ƙasa shi yasa ai kaga masu irin tono in sun yi sa'a sai ka dan tono tukunya ko na sai ka tono tukunya kuma shari'ar musulunci in ka tono tukunya nan taka ce in dai filin ka ne kai sa'a ka tono tukunya shikenan ta zama wani zaka ga tukunya cike da gold an tara su dukiyoyi irin na da masu tsada to sai ya ce wa ƙasa ta fito da wannan sai ta fito da shi kaga dukiya na bin shi kaga zinari na bin shi ana yana tafiya don me don me don duka don yaudara na na mutane ya ce haka nan zai yi ta tafiya har ya je ya kashe wani saurayi ya ce ya tashi sai ya tashi yana dariya ya ce yana cikin haka ne sai Allah maɗaukake sarki ya aiko annabi isa alaihi salam ya ce zai sauka wani waje da ke dimash ya ce zai sauka yana yana yana dafa da mala'iku guda biyu haka annabi isa zai sauka ya ce kanshi yana kaman ɗigon ruwa kamar wanda ya wanka ya ce sa'an nan za ka ga gumin da yake fita a jikin shi yana kyalli kamar lu'ulu'u ya ce wannan ƙanshin jikin annabi isa idan kafiri ya ji shi ma mutuwa zai a wannan lokaci ya ce kuma haka kuma gashi ƙanshin jikin nasa yana tafiya mai nisa haka zai nemi dujal a wani waje da ake kiran shi babilud a nan zai kashe shi sa'an nan annabi isa sai ya zo wajen wasu mutane wanda Allah ya tsare su shikenan ya musu wa'azi ya musu gaya musu daraja da Allah zai ba mutumin da ya bi Allah a cikin aljanna yana cikin haka ne sai Allah ya yi wa annabi isa aike cewa fato na fasa ko bayina wanda ba yanda za ku iya da su sune suwa sune ya juju da majuju daban Allah madaukakin sarki ya ce su ta ko ina suke bullowa wata halittar Allah ne tana nan wato ga su da ƙarfi har mutum suke ci kamar yadda kake cin ayaba eh mutum suke ci kamar yadda za ka ci ayaba haka suke ci haka da idan su kamar su ya juju daman zan ce kamar ba mutane ba daman ba mutane ba daman su ya juju kuma suna da yawa haka za su shigo duniya kai ba abin kaje ka ga 'yan sanda ba na kai ba abin ka ga sojoji shi a ga ya juju ba juju ba kowa ya gudu to kaga waye zai fata ya zaina nan wanke wani kaga babu to sai a ga annabi isa Allah ya ce masa to na sako wannan bayin nawa ba abin da zaka iya da su da ka mutanen da suke tare da kai ka tattara su ku hau dutsen ɗirusina kawai ku tattara ku yi wannan wajen don za su shigo duniya ta ko'ina to su kuma haka za su zo idan suka idan suka wuce ruwa wataƙila ba mu san wane ne kogi babba a ta nan ne wane ne kogi babba na yawa na yawa kaman Lagos idan suka wuce ta ta ta beach ba, ba beach ko idan suka wuce ta wajen idan suka wuce kawai suka shiga suka wuce to sai wanda za su zo bayan sai ta ringa cewa nan kamar ruwa ya taba zama kun gane hausa ai kaman kaman kaman alaman na bi ma'ana sun shanye ruwan kaf babu don haka suka wuce duk inda suka wuce ruwa haka duk wani girman kogi in suka wuce sun shanye shi na haka za su wuce da haka haka za su yi ta tafiya a bayan ƙasa suna yada suna yada barna su yi ta bin koguna suna shanyewa to haka annabi isa alaihi salam zai yi wannan rayuwa bayan wannan lokacin Allah zai sanya albarka a cikin rayuwar da suke yi wato Allah zai sanya mata zama min albarka amma su kuma Allah zai aiko wasu tsuntsotsi su za su zo su halaka su lokaci guda za a kashe su sai duniya ta cika da gawawwakin su sai Allah ya aiko wasu tsuntsaye sai su dauke su da haka warin su zai cika duniya wari ko ina da haka za a kwashe su sai Allah kuma ya yi wani ruwa wanda zai tsarkake duniya duniya ta zama ta yi fes ta wanke ƙasa ta yi tas shi ne sai annabi isa sai a ce sai a cewa ƙasa ta ta fito da tsiranta shine in ka je gona lokacin da idan aka tsinci ayaba in aka samu mana ayaba ayaba wato kwaya daya duk masallacin nan sai mu ci mu koshi eh ai ka san albarka lokacin roman guda daya sai jama'a jin gari guda su ci su koshi Allah zai sanya albarka ne a cikin duk abubuwan da ake ci ah ai baka sani ba da Allah ya sanya mu yanzu zaka ci shinkafa sai ka ci wajen cokali goma ko ashirin ka koshi ai in Allah ya so sai ka ci kwaya uku ka koshi na wataƙila wani bai taɓa tuna wannan in Allah ya so ai kwaya uku in ka sa ɗaya sai kawai ka ji don maganan ka koshi amma ba haka Allah ya yi ba sai ka zai ka ci wani ɗan yawansa ka koshi da haka koshi na Allah ne shi yake sawa Allah ka kosar da mu kamar yadda yunwa tashi ce Allah ka raba mu da ita Allah yana iya baka abinci hana ka da yunwa wallahi shi ba abin sai baka abinci kana da buhu 100 na shinkafa amma sai Allah ya jarabe ka da yunwa eh wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ka tsare to haka shi za su za su Allah zai albarkaci wannan lokacin mutane su yi ta cin kaya cikin albarka don abu saniya ɗaya an yanka duk abuja sai a ci ta isa kowa ya ci nama ya ƙoshi ta san kowa ya albarka ya kai albarka da haka garuruwa duka haka don jama'a masu yawa sai su yanka saniya sai ta ishe su a yanka raƙumi ya isa a yanka akuya ta ishe su to suna cikin wannan rayuwar ne sai Allah aiko wata iska ita wannan iskar babu wanda zai shike ta yana da imani face ya mutu wannan iska ce ta muminai duk wanda yake da sauran imani in ya shike ta zai mutu amma wanda bai da imani ba zai mutu ba to sai mutum ya zaba na yawa amma duk mai imani in ya sheke wannan iska Allah zai mutu da ka za a waye gari duk wani mai imani ya mutu a duniya babu wanda zai rage a duniyan nan sai ɗan wuta wallahi ai shine zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu illa ala luka ibn luka wani hadisi yake cewa la taqumu sa'atu illa ala shirarin nas yace wani hadisi yake cewa inna mimma inna min shirarin nasi man adrakatuhum sa'atu wa hum ahya yana daga cikin mafiya shirin mutane wanda suka ga tashi alkiyama da idan su su da man kawai in wuta ne za su zama duniya kawai suna yin abin da suka masha'a to ba maganan wani aiki na nabin Allah duk wani mai imani Allah madaukakin sarki ya ya dauke shi sai su zauna suna ta cin wato suna ta harkokinsu a duniya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a kansu fa za a yi tashin alkiyama to damin na ce anan zan tsaya kuma alhamdulillah aya ɗaya muka karanta ko duk wannan fassara ayar ne fa kar ku ce mun bar tafsiri fassara wannan aya ce na yau eh dai wallahi fa zan har ma akwai saura amma dai za mu tsaya nan dan dai mutum ya sani cewa alladhi annabi Isa alaihi salam insha Allah zai dawo da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah amin za ka in ka zo wannan ayar za ka ka bizin za ka tashi ɗaya da sittin ko? na masa eh haka ko? na ma yau ne yau ne yau ne 下雨。 kiyamun lai yake tambaya Allah shi amsa na'am gashi nan amin dan sa abun su suna na'am na'am wannan tambaya tana da girma sosai Allah madaukakin sarki ya ce wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka tsaye da sallah ka tsaye da sallah saboda sallah tana hana alfasha da abin da shari'ar musulunci ba ta so yace kuma gashi muna sallah gashi nan kuma yanda abubuwa suke to gaskiya ne sallah in ta cika sallah tana hana alfasha ba za ka samu mai yin sallah yana zina ba ba za ka samu mai yin sallah yana shan giya ba ba za ka samu mai yin sallah yana caca ba ba za ka samu mai yin sallah yana ƙarya ba ina nufin ka yi ta lissafi manya-manyan kaba'iran nan sallah tana hanawa amma ƙananan zunubai kowa yana yi ba wanda ba ya zunubi babu shi shi ya sami Allah da kanshi yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ce in kuka ne su ta manyan manyan zunuban da muka hana ku sauran zamu yafe mu sannan a hadisul kursi Allah yake cewa kullu bin adam khata wa khairul khata'ina tawwabun duk dan adam mai kuskure ne yace amma mafi alheri su ne masu tuba sun yi kuskure su tuba sai maluma suka ce duk mutumin da yake sallah kuma ya ga irin waɗannan zunuban bai bar su ba to ya je binciki sallarsa ya je sake auna sallarsa ya duba sallarsa wataƙila akwai abin da yake yi a sallan ba daidai ba to in Allah ma ya baka daman bincike ai Allah yana son ka na'am in Allah ya baka dama na ka bincika annan duk soyayya ce ta Allah dan in ba haka ba sai ya barka har sai ka je a ce sallar duk ba a yi karba ba Allah kiyaye amma tabbas sallah haka take dan mutum sallah tana sa tana wato daidaita mutum ta ta daidaita shi ta saita shi sai kaga in dai kana tsaye da sallah saban Allah ma yana kana kyaman shi zaka ji ba ka so zaka ji yana yi kuma ko da mutum ya yi za ka ga yana yawan tuba duk alamu ne na nasara za ka ga mutum yana tuba in ya yi sabon allah hankalin shi na tashi amma in ba wannan kawai sai ya zama normal to kaga an shiga musiba akwai sabon allah da in mutum yana yi daman kawai ya haɗu da dole ya haɗu da tasgaro a cikin rayuwarsa yana daga cikin irin sabon allah da idan mutum yana yi ba yadda za a yi rayuwar shi ta miƙe zina wanda duk kaga yana zina rayuwar shi ta miƙe to kuma ya kamata a yi masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda alama ce ta cewa wato lahirarsa babu kyau eh alama ce ta cewa lahira ba kyau amma in ba haka ba nan duniya duk wanda ya yi irin waɗannan laifin sai Allah ya taɓa shi za ka ga al'amuranka duk sun dagule za ka ga al'amuranka duk sun kasuwa kake duk ta kwaɗe na nuhun duk komai cikakken macikin dawa kuma Allah yana yin haka ne don ka shiga hankalinka ka dawo ka daina ka tuba eh rahamar Allah ce eh wa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i ko la'allahum yarji'un muka kama su don su dawo don su dawo so Allah yake a dawo Allah ya tsare na sallallahu alaihi wasallam نعم نعم نعم wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ingantaccen hadisi hadisi ne na na wannan sahabi wanda malumma suke cewa ma in akwai an tambaye ka wani sahabi ne za ka ce sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bature shi ne a ku ba da sunan shi tamimud dari tamimud dari eh za ka ji hadisi ne shi ne wata rana ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da labarin wani abin da ya same su ya ce ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya samu to ashe kafin zuwansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai labarin inda dujal yake sai ga tamimu dari ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sun yi tafiya jirgin ruwansu ya samu matsala ya igiyar ruwa ta ɗauke su ta kai su wani tsibiri ya ce suka je bayan da suka iya dole su sauka suka sauka a wani tsibiri ba kowa ya ce suna tafiya kawai sai suka ga wata halitta halittar nan dukanta gashi ba ka gane kanta ba ka gane kafarta to ka san gudu waje yake samu to in ka gudu ka je ina yanzu in Allah ya kiyaye a ce ma nan fili ne daga nan zuwa Kaduna fili ne ba kowa haka sararin subhana sai kaga wata dabba ina za ka gudu kowa ka gudu za ta kamo ka ba wajen buya yace suka ga wannan halitta suka ji tsoro amma sai suka ji halittar na magana ce ku kuma me kawo ku nan sai suka yi magana sai suka ji yana magana suka ce gashi gashi gashi maza sai ya ce to shi da kai shi yake musu kuje wajen wani gini kamar tuci haka aka yi shi sai ya ce ga wani waje can akwai wani mutum a ciki kuje zai so ganinku ya ce sai suka ƙarasa sai suka je suka samu dujal an ɗaure shi ɗaurin butan malam daure shi da kaca manya-manya kaca a daure shi dam-dam-dam kuma suka yi magana da shi ya ce daga ina kuke ya ce gashi ga sai ya ringa tambayarsu ha ya ce har an aiko annabi muhammadu ne aka ce eh ya ce ashe na kusa fita ya kusa fita wato ya san daurin da aka ma akwai lokacin da zai fita yake ta tambayar su kogi kaza akwai ruwa a wajen suka ce akwai ruwa yace to ya kusa ruwa ya kusa dauke a wajen yake tambayar shi bishiyun dabino na wurare akwai sun suna da yaya in sun ce musu akwai yaya sai yace sun kusa dainawa to wannan labari yana da tsawo shi yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a kira masa sahabbai ya ce ku zo ku ji labarin da na ba ku a bakin wani ba ni ba bako kasan ya fi labari haka sai ya zo yake gaya musu gashi gashi gashi gashi hadisi ne ingantacce na tamimu dari yadda dujjal yana nan kuma kamar yadda ya juju da majuju su ma suna nan Allah ci ya gaya mana har katangar da aka yi da da zulkar ƙarnai ne ya yi tana nan kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kullum suna kokarin shigowa duniya amma Allah baya barin su kuma ba wani abu ne yasa ba sa insha Allah su kaki cewa ko ba za su faɗa ba sai lokacin shigowan yayi in sun rusa katangar sun ce gobe za mu zo mu karasa gobe duniya za su shiga uku kafin su dawo sai Allah mai da ita haka ake ta yi amma ran da za Allah zai bar su sai su ce insha Allah gobe za mu karasa da haka sai su da su same ta kaɗan sai su karasa da haka daga nan za su dinga tultulowa dama ko dama barna suka yi ta yi su wannan da ka ji a suratul kahfi su kalu ya zan karne ni inna ya juja wa ma juja mufsiduna fil ardi hal nadu Allah kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ai cinye musu yara suke yi wallahu a'lam نعم لا لا دي نعم na'am na'am yace aya da muka karanta da Allah yace la yatakizul mu'minuna lil kafirina awliya'akum min dunil mu'minin kada mu'mine su rike kafirai majibunta su bar mu'mine yace to shin yaya mutum wanda yake duk komai nashi shi kuma ba musulmai ba wani mai dafa mara abinci ba musulmi ba mai gyara mara gado ba musulmi ba duka duka wai wannan yana ciki yana ciki man ba a hana mu'amala da su amma wanda ya kai zai da gyara ma gado ai ka aminta da shi na akwai wani aminci da ya wuce wanda zai gyara ma gado ko wanda zai dafa ma abinci ai abinci ya kare wanda zai dafa ma abinci zai cuce ka ai ya cutar da kai na kuma suna yi ana hadawa da su suna cutarwa ah sardauna nzegu kun fi ni sanin tarihinsa na ba an ce a gidansa yake ba na narto amma da aka tashi cutar da shi ai da shi aka cutar da shi kuma haka ake ta yi ana ta yi so in ka ji Allah ya gaya ma abu kawai kai haƙuri ka tsaya ka tsaya inda Allah ya gaya ma in shi Allah ya san menene eh dan me karshe haka zai faru su yi ta cutar da da ƴaƴayenmu yanzu yaran da ake ɗauka aiki masu aikin nan ai lahanin da suke wa ƴaƴanmu suna da yawa wallahi wasu ne ake gani wasu ba a gani yanzu kun ga da ake akan sa kamera a gida na san wasu ku sun ga irin azabtar da masu aiki suke wa yara ƙanana wanda har sai hankalinka ya tashi ka san cewa wani yaron kashe shi kawai Allah ya Allah ya ba zai mutu wani ta yadda yaro ta taka kai shi kuma in maman shi na dawa ta dauke shi tana yi shiru Allah ya san raunin da tamar a kwakwalwa a yi ta wahala da yaro a asibiti in ta gansu ta ɗauke shi tana bashin madara tana abin nan da ita za a ta jinya asibiti alhali ita ta masa illar da zai ta kwan zama a asibiti suna ta yi da haka dole ne mu kula Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce mu kuma shi ya san komai abin da ya gaya musulmi kawai ya haƙuri ya yi shi ne zaman lafiyarsa duniya da lahira eh Allah wa'ala na'am alaikum assalam amin amin na'am ai ita tuba ita tuba tana da lokaci akwai wata kofa da Allah ya yi ta sunanta babu taubati tana nan a buɗe a sama duk wanda ya tuba yanzu sai Allah ya karɓi tubar shi ba wanda zai tuba Allah ya karɓi tubar shi amma fa kafin a rufe wannan kofar idan aka rufe wannan kofar to duk wanda ya tuba Allah ba zai karɓa ba ko musulunta da kaza ana zuwa a ce an musulunta muna murna idan da za a rufe wannan kofar yau in gobe wani ya zo ce zai musulunta za a ce masa ayya da jiya ma ka zo musulunci an rufe an gama ne da haka dole ne musulmi ya yi kokari ya tuba kafin wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ta a cikin hadisai tana na abu da amma da an rufe ta shikenan da da an rufe ta ba mai ƙara tuba a lokacin da Allah zai fitar da wata dabba wanda za ta yi alama wa muminai za ta wa kowa ta wa muminai ta wa kafirai wanda da ka gani a duniya ana tafiya za a dinka sannu arne sannu kafiri sannu kafiri sannu musulmi duka dan kowa an mar tambari an mar alama shi yasa ai ƙarshen duniya malam Allah dai ya ba mu aljanna eh amma ai wannan duniya da mu mun zo zamanin hargitsin duniya wallahi mun zo zamanin hargitsin duniya duk rayuwar mu kusa a cikin hargitsin duniya take shi yasa musulmi ya dage a wannan hargitsin ya samu aljanna sai dai ya huta amma a ce daga wannan hargitsin kuma ya tafi huta abin bai yi ba Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين نعم لأن الله السلام عليكم How are you? No, Allah. لا يرجع الحمد لله السلام عليكم ممكن يا أبو تحت ويا يا أبو تحت Ya gida.